بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المخلوقات أكمل كائنات الدم وراقت الوقودة أقرب الممكنات إلى الله إنسا وجنا وملكا أتقى الأتقياء بدءا وأوجة أبتدي وأبلدي وأوزني وأتمي وأشرفي وأبيني من يمشي على الأرض لهجته نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاكنا وشفيع صدورنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوى jama'ar musulmi kusan ku da Allah ya kaddara halattowar ku wannan zawiya ta mai alhairi mai albarka a wannan la'asariya da kuma ku da muke haɗe da ku ta tsarin kafafen watsa labarai wanda tun ɗaya ga ramadana zuwa yau muke haɗe da ku ta tsarin albarka da yiwu ta tsarin prc ɗauka da ku mutanen mu na social media kowannen ku da sunan shi da darajojin da Allah ya yi mishi na fara mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
يوم منا لأسرية أصبت كما لأسرية تقوم إنا لله وإنا إليه راجعون idan aka raba wata gida uku ala ayyati halatin yau ne an ɗauki zuci na farko abin da ya rage mana na waɗannan kwanaki na wannan wata na gafara da rahama watan falala shi ne sauran kulusari idan mun dace a wannan goma na farko ya Allah muna ce mun gode mun gode ya Allah ka tsara dantar da mu a ragowar goma goma guda biyu ya Allah idan kuma ba mu shiga yankin goma farkon nan ba wanda suka dace ba to Allah muna san da kai muna roƙonka ya Allah ya dantar da mu a ragowar kwanaki amin fa'amin kuma amin ya ilahal alamin muna kiran goma ga watan tara musulunci watan ramadana hijira na shugabanmu annabinmu macecinmu masoyinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana kira da dadewar hijirar tasa shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da mun dawo za mu dora kan wannan zai lokaci muka dace da rahama mu ma ya Allah ya Allah mu ma ka sa ta cikin wannan aiki mu dace mu samu rahama wasu takan wannan aiki suka ji suka fada kullum ya Allah mu kuma mun tuba Allah ka hana mu fadawa fushinka ta cikin wannan aiki da ma sauran dukkan ɓangarori a zai fara ne ya ila alƙawari jiya ne mana karatu alarama malam abubakar muhammadu ali ya karanta mana aya ta ɗari da arba'in da biyar وما قال لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معزلا يومها بمشيئه الله وتسليمه بذلك من آية تدري لأربعين تسلوك أيدي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قتل معه نبيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضربوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله أكبر ولله الحمد ubangijinmu subhanahu wa ta'ala yana ƙara gaya mana a wannan saƙo na wa'ayi mai cike da kariya alƙur'ani kenan wajen haƙƙi anzalnahu wajen haƙƙi nan lokacin da shugaban halitta ya samu irin raunin da ya samu a mai daji kadare wanda ya girgiza zukatan dukkan masu imani ko kuma munafukai da kafurai sun ga jini na fita a cikinsa ko kuma murna dariya har kudu Allah ya ƙara saukar da la'ana a kan Amin
wannan damuwar sai Allah yake rarrakin muminai wato da buka kaddarawa manzo zai yi wafati a wannan munanan raunuka da ya samu a jikinsa to sai Allah yake rarrakin su cewa Allah ya ci tsaye haka in kuma ba da kafai kuma da haka zai faru to ana gaya musu a baya ya taɓa faruwa al'umman annabawan yaya suka yi hakuri da juriya to kuma in hakan ya faru Allah na tallata mu hakuri da juriya yace wa ka ayyin min nabiyyi ai fakam waqa'a wato in an ce waka ayye abu ne ya faru ya faru to me ba a ce ya faru sau kaza to sai a tsore cikin lafazin waka ayye wato waka ayye kamar yana da bambanci da fakam abin da ya wuce kam to sai larabci ya ce a kira shi ka ayye abin da ake nufi abinda ake nufi shi ne duniya tsohon gari ne kuma daga manzo ba za a kuma taso wani aikace ya zo da littafi ko shari'a ba da dokoki babu lalaci ya ba'adahu wala kutuba ba'adahu ijihil munazzai to sau da yawa daga wani annabi wanda ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam akwai ƙira'ar usila akwai ƙira'ar atala kuma duka ƙura'an nan gwanayen nan guda goma na duniyar tilawa kowa da wasanin da ya rinjayar abun hafin da ya gada daga kira'an wani sahabi sahabi kuma daga manzon jira sallallahu alaihi wasallam waka ayyin da yawa min da shi daga wani annabi akala wanda ya yi yaki in an karanta da katala ya yi yaki wannan kuma yana gaskatuwa kenan ba kadai manzon Allah ne ya fara ibar zaratan mumine a a fita fagen yaƙi ba a'a Allah na gaya wa sahabbai wani annabin ma daga annabawa ya fita ya yi yaƙi kuma ma'ahunin iyuna safiyu tare da shi akwai wanda aka rayu zukatansu wanda su ma suna iya renon zukatan wanda ba su san tsadar mutuwa a fagen addini ba kuma suna iya horar da wuri ana kira mafiya na tsakani da Allah ne yuna wanda sun riga sun yadda wannan annabu duk abin da ya gaya musu kawai za su hukuntu sannan ana kuma fassara ne yuna da tashassun cikin mabiyan shi annabi wadda babu nufaka babu da'afin imani babu raibu babu shirku sun yadda idan jinin su ya shige a wajen wannan yamin ko da annabi ya dawo a raye su sun mutu suna jin babu wannan kira'a ta ƙata da ke nan annabi ya yi yaki kira'ar wata ayyumin da shi ne kokila da yawa ya faru da yawa daga wani annabi da aka kashe wannan kira'a da kutila ita ce magabata Allah ta karu da alkhairi ta da su hadihin ummati suka tattauna amma in mutum ya ɗauki tafsirin da za mu faɗa ne ya haɗa aikin guri guda to zai ga abubuwan da wajen nan ake masu guda wato salamun salihi suka faɗa musamman na gaba gaba ɗaukar ilimin tafsiri a gaban gudu ko mu ce a tsangayar koyarwa ta imamul ummati aliyu abi talib radiyallahu anhu al-imam al-hasan bin abi hasan al-basri akwai rubutari ba shi kaɗai ba da ita kuma dubairi ma haka ya faɗa in ka ɗauki tafsirin al-muharrar wajiz da ibn atiya abdullah ibn atiya a mujallabi na uku sai ka duba shafi da ɗari uku da hamsin da takwas ko ka ɗauki al-baharul wajiz كالإمام المفسر أبو حيان الجبري شكر أبو جبل يوم شاب لسبعين يوم أجل أن تفسيرين تتكاوي شيني هو إنما يمالو أتكتير karatu ke zo kunnen su ba a tarihin wani annabi ɗaya can wanda ya je yana yaki ne da kafirai aka ɗauki rarrai kenan suna goyon bayan harin jaya da kira a wata ayyukan nabi'in katala katala kuma ba su sa suke da cewa kira al-kutila wai a guje ta ba suna fitar da mafhumi ne bainar mafadi kuma wa'annan gwarazan maruba bayan sahabbai sun wuce su ne mazaja ne an kuma aka zo asiru tajwini dan adam ya fara rubuta ilimi a takarda ko dai za ka dinga ci karatu ana karɓa daga gare mu ana cikarwa zuwa gare mu Allah ta ka mu da alkhairi kuka ce ma ku kuma nasiru fi harbin qasr suka ce saboda sirrin da Allah annabawa Allah bai bari wani annabi ya fito yaki wai har kafa ya zuwa sun yi a duniya ba Allah ya ki wannan ya faru wala Allah wala Allah gudun raunin al'umman annabi don da daban da komanda ya tashi daga aiki to yaki ya karye sauran da kuma su kila saboda wato a al'afarihul harbiya Allah sai ya iya jaya kaddara haka ne ko ko tsaron da komanda ya yi sauran mabiya ne kawai da su babu ya ce to fama da muku kuma ce gagawa annabi kan a yarda a kafi to ya ga addinin zai zama yin kafaroni Allah sai ya iya kaddara faruwa kuma zai iya kaddara haka saboda la yu'alu amma ya'al wahum yu'aduna kuma shi kuma ibn jubair yace ma tanina anna nasiyan kutila fil kitab yace mu ba da kullun namu ba mu kuma da rubun sahabban da muka kasu yau saga wani annabi daya da aka rasaura rai a fagen yana yaki da kafirai to amma ko da za a yi hakan Allah na gaya wa sauran da karo kada su yi rauni ya sa mata ya ce ma'ahuri su yi na kasiru tare da wannan annabi wanda ya fita yari kuma ba shi ɗaya ba wata ayyuka ya faru da yawa amma wa hannu sai ga shi su waɗanda suke sai annabin yaƙi sai ba su raunana ba gwiwa su da yi sanyi ba ganin an yi ma'annabin su rauni bai sa sun yi rauni ba saboda suna da yakinin wa man nasaru illa min indillah suna da masaniyan kallon bi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كن كرمت ولا كن يجد ولا kuma kun fiƙe ne wa inna zurdana lahumul galibun da aka shi ne ba ma wa alusai ku su yi rauni ba lima a sabaru ku su sabilin layi game da rauni suka da ya samu da karu wancan annabawan a fagen yayi sai ba su samu rauni ba kwata-kwata wani an yanke wa hannu wani an yanke wa sawu wani an kece ma gefen kumbursa ya sa hannu ya tare maza wurinsa su ba sa jin haka in komai ne aljanna kawai suke kallo na talaka Allah ba mu albarkaci amin wa ma da hukuman kuma ba su yi rauni ba kun san hukumu iblis ya yi farnan da bai yi ta a badar kusan a badar amfani ma ya yi ma musulunci amma shi ne da amfani dan sai ya bari fatar kafiri ya rinka littan wajen annabi na amanu a cikin salihati ya tona da kuku sai iblis ya kullo masa a wani turkuwa ko uban matarsa sai ke masa ina za ka wannan abun kunna ya kuma abin da mutum ya gore ba to ku je ku gaya mutane ne a gida ka nuna ma addini gaskiya baya saboda muhammad haka shekan zai sace mara famfo da zuga jike da da shi a kare ma lawa ba wannan jewa a ranar fada to a ranar hudu kuma sai asali ita shaitana ɗin shaitaniya kuma sai ta hau sai dinka ya yarda cewa inna muhammadan qad qutila inna muhammadan qad qutila to abin mamaki kuma da yake kullum kururuwar banza tana da saurin escalate ta da saurin yaduwa fiye da ruwan alhaini in ta mutum ya ce maka ka ina ganin eh na je na tabbatar da yawancin labarin mai sauri amma ina ban gani ya ce da tsani ina da zai faru ai to ka je to kafin a jima ko zai zama tuka na na mayaka uku sun fara akan jikin cewa manzon Allah rage ya kalle wanda Allah ya kaddara wani sahabi ya je inda manzo yake duk da raunin lokaci ya ɗaga murya ya yi kira sai manzo ya amsa amma sai mari tara al-kus kar ka ce ban rasu ba amma kai dai ka tabbata ban rasu ba to kai shi wannan ita ma wata sako ce kuma ta hikima yadda wato shi ainihin majayakin lahulona to shi ne wani sahabi da ya gane ne ya yata abin da bulif ne to shi ne sai ya ɗaga murya ya ce wannan inna hula idilisun to sai aka kaure ihu kakin da ba wanda ya samu ihu ke eh uwa uwa in da mu ko san balare da kalma ce ko uwa ne ta dawo shi ne ba wace to umma ne ko ta ya tsare ce to mu mutum ne babu imalan ba wanda ne in waje waje sai ya rufe ya saboda daukin da yake ne maganin to shi kenan da sai ka fata ma'aiki dai na nan da numfarfajinsa sai dai kawai ku kafirai ke na nuna munafukai sun samar masu dalili wanda kuma sahabin da ya zo yana cire fitilu inda yake jikin kyalle wato farkoni shi ma sahabi ne da rasa hakwara saboda kasar abin ya shiga kokan kan annabi sai dai duniya ta ce ba a taba ga mutumin da fitan haƙori ya tsara mani kyau ba kuma illa wannan sahabi eh saboda shi ne kai din wanda ake wa ɗauke dai to mahalicinsa ne shi ke sai ka kyau mahalitta kuma shi ke ɗauke kyau to sai sai ka kyau eh an ce ma yanzu sabai sun yi buri ina ma sun suka kai jikokin wajen cirewa da wannan kyau da su ma jikinsu zai yi saboda ne gida sallallahu alaihi wasallam kuma ta kalu bayan ba su yi rauni ba ba su yi sanyi jiki ba kuma sannan duk da haka ba su ja da baya ba da sunan tun daga annabin su an yi rauni to ana so sahabbai ma su kai kai a karatun da yake wannan ayar da Allah yake wallahi shi ubangiji wanda yake a zo a yakin nan lita kuna kalimatun lahiyar kunya ko sai zama yana son a tsajiri da hikun tsajiri yana son masu haƙuri yayin da bala'i da musiba yana son masu haƙuri yayin da wahala da tasiri kenan hakuri arziki ne tun da Allah yana son shi don haka ne muke roƙo Allah ya azurta mu da hakuri a wannan waje kamar da Allah ubangiji yake ga sahabbai mu ma yana gaya ba kada rauni ya shige mu alhali inda muke tsayen nan mun tabbatar muna tsaye ne a matsaya da shi ko da duk duniya za a yi rija Allah ma ya kawo to ka ji a ranka cewa za ka iya bauta Allah da littafin manzon Allah kai da yanka inda duk duniya za a dawo ana cin annabi ana zafin annabi ana rinsa annabi ana kai da annabi da Allah ma ya kawo ki haka to ka ji a ranka kai kan ka riga ka yi tsaye kanka da kanka ko kai ɗaya ne sai ka kaunaci manzon Allah sai ka ba wa manzon Allah dukkan sa'a kuma sai ka ci gaba da yabonsa kana kalle abin da ake manna sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya samu wannan ana kiran wannan sabati ana kiran wannan sabati in ba ya samu wannan shi nan bawa ya yi rabo baya jiran yawa ko kuma kankanta baya kafi ya da baya ya ji ya gani shi da ma'aiki babu rabuwa alhamdulillah mun samu jarrabawa albarka ya ce yin bauta karatu da na jiya ba ga masu bibiya su riga sun yi kuma wasu masu yi ta yin waya amma na gaya muku hawa kullum su albarka manajina amma yanzu mun tattauna yan kwamiti za su je gobe za su yi mana wato kalma cewa canja mana lanan karatu zai rubu da jerin gwanon saƙonin da muke kura. Yanzu kun kake nan gobe karatun jiya za a Jibi a ji karatun yau. Kuma wannan a wajenmu ba ƙaramin koma baya ne. Wata mun yi magana 'yan kuma za su je da yawo a madadin mu duka a yi mana yadda ake mu kowanne kashi wannan miskin din zai zama miskin ne amma kuma wanda kuma miskin ne a ce karatu na farko a kashi a ranar da ake azumi goma kuma ba wani kuma suna dukan har aka je ƙarshen karatu wanda ita wanda kuma miskin muna kira kada haka ya sake ba kowane mai aiki nasara yake nema aiki wannan karantarwa da muke yi mun ɗauka tsari ne da al'ummar annabi da su ji wani abu da suka manta mu kula mu kuma na gaya muku da ko su ne ke research gaban ɗaki na da lantarki na gaya muku sun haɓa da ba'abu yana goma na gaya muku ba da toshi ne ke da sa ba zai yi yi da sa ko ko da wasu na abubuwa kuma a zo haka kawai wani yana da ke inji kuma ya yi shiri kar da wani haka muna gaya wa asalin manajimen da na albarka ne jiko muna roƙo su yi mana yadda suke kowa yadda ake wa kusurin nuna geru kuma masu haƙuri a yi mana haka a yi mana jama'ar musulmi manzon Allah yana da albarka wannan matakiyar magana ce yanzu manzonmu annabinmu muhammadu yana da albarka kuma komai nasa mai albarka kuma الحمد لله sahabbai mun gada a gurin sun gwada mana neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san dai ba ka da wani imani wanda yake tsakanin ka da ita ga annabi sai sahabi don shi ya haddato abin da yake cikin takarda don shi annabi ya wani kan karatu shi aka koya masa sannan abin da za mu duba yanzu su da habbai sun yadda sun ji sun gani ba su yarda wani abu da ya taɓa annabi ya faɗi a ƙasa ba taɓa yadda sai dai abin da shi ne kun sun gani kuma mun samu wannan ta bakin wahabu dan abdullahi wa'i da alkunya da abu juhai kasar kuwali wannan abu su haifatar nan daga cikin sahabbai shi jami'in tsaro ne aiki shi ba bangaren kiwon lafiya ba ne aiki shi bangaren tsaro ne kuma sahabi ne sun fi mutum kuma kuma ya shiga kabari hijira shekara saba'in da hudu kuma sun ce duk sahabbai kufawa shi ne ya fi kowa nisan kwana a duniya kenan sahabbai sun bawa yan uwansa sun rasu kafin ya rasu daga rasuwansa ya zama duk sun bawa babu sauran sahabbai shi ke gaya mana abin da yanzu za mu karanta nan don mu san kiman da sahabbai suke bawa manzon Allah sallama idan wani ya zo da kowace irin sauri yi zai kalubalanci wannan ko ya zo da wani abu da sunan karantarwa ya yi daban da wannan ko kai ma ka sani kawai ba maganar salafu ba ne ba maganar halin sunna ba ne in ka ji shi ka ci ya dinga biyan sa dan Allah ya raba ka da ku yawwa kamfani ce ka zama masa lebura ka gina mara kamfani ku yi kambara a samu kuɗi da kujerar maka ka ci ya dinga biyan ka in da ya saba ma abin da yanzu za mu karɓa wannan zafi abin da yake faɗa yake cewa manzon Allah ya fito inda muke zaune muna da kuma yanzu sai ya fito kuma ko da ya fito ana zargin rana wato ya fito kenan waqtul zawani lokacin da ya hallata a sallaci zuhur a farkon kwakwatarin yake ko da ya fito hukuntiya biyuwa zuci sai aka tafomar da talakanta da yake a lura da shi da aka kawo mai fatawar za'a ya ani fatawar za'ar rasulu sallallahu da wata lama sai ya fara alwala yake fara alwalar da ke da wuya fada ana naru sai mu in ji abu haifar da ruwa ce sai mu da muke wajen sai muka zama ya akuduna min fadari wa duki sai zama muna sa hannu muna warwatar abin da ke dubowa daga gabanka daga ruwan adoran jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yadda masahuna bihi kuma duk wanda ya sa aro ya kawo wani abu na tsugoruwar to sai na sassafawa a cikinsa ba sani ba ya mahalarta wannan zauriyar me yasa abban nan suke nema shin su ba sa alwalan ne amma suna maragowar ruwan alwalan wannan warwasan me yasa saboda sun ga bambanci ya kuma ce mana kana iza ta wadda'a yake an da masu sahabban sun zama duk sanda manzo zai yi alola kazu ya kashe nuna suna kusa kusa kowa ya je ɗauko takwabinsa a zo a ja daga za su kashe juna a kan warwasan ragowar ruwan alwalan da ke tafi cikinsa sallallahu alaihi wasallam ka irin yare ne da sauran junan ku in dai wani zai ma zai wani kyamaki ya hana shi ba kan wannan gara ɓasa ko a shirye shi irin yare ne da tari da ta koke sun da yamar kai da zai yamar asara ta koma ko tara ko shafan ragowar wanda ya saba jikin ma'aiki ne albarka gare ya rasar da wannan din dai maki yake kalla jama'ar musulmi wanda suka nuna wannan ba sosai ba ba sosai ba sai wani kuma ya zo ya ce masa shi ma irin hanyar wannan din ne ya kawo masa amma shi kuma da ke ya maka da aiki din nan ya gangalallen nan tigaggen nan wai da annabi duka ɗaya su to kai wannan ka ji ki ka ɗauki sai dai halaka wannan ruwa da kuka faɗa yanzu godiya ta tabbata da Allah a sahihul bukhari sufaye sun huta balle da su a rarraba kuje sun kuye mu da ke wannan amalgamation din su ne sadiqa da sahihul bukhari kuma shi ne hadisi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai kuma kun tabbatar duk duniyar da yin bukharin nan ne kwaya nawa kwaya ɗaya ne marubutu kuma yadda ya zama ne shi zai shekara ɗari biyu da hamsin da shida ne. Al-Imam Bukhari da Sumar Rasha, rahimahullah. Wannan ɗin a sayin Bukhari kitabun rubu'i a nan muka ga wannan kauna da sahabbai suka gwada ta sallamawa annabi ya fi kuma sun yadda malam mutum na kusa ko kai ya kashe makwabcinsa ko ta ya kashe babansa ko baba ya kashe ɗansa saboda neman abu sun kasan adon wannan muka sake samu a gari wani gari kane rewar bukari imam musulun kuma hijira shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya ya sallama da duniya Allah ya ji kai shekara biyar tsakanin janazar buhari sai janazar shi ɗalibin buhari al'imamu musulun shi mutumin ke zabura buhari kuma shi sun mutumin bukara ba shi allah ya kafa a sayi wa musulun da kuma kitabun masaji shi ne zai zo masa hadisi na ɗari biyar da hudu wannan kashi guda biyu kun tabbatar ba wajen ko kabiru a rikibai wannan maganan ba maganan shehu malam yakubu ba ba maganan shehu malam umaru sanda ba ba maganan shehu malam hukukul arabi ba ne a san malam yakubu rubutu ne da yake cikin littafi ana karanta yi san ƙanwa garban jamilan wasu malam in ba duniya ba ku matasa mai kyau ya ka muku kunnan nan ya taba ga muku wannan to me yake nufi akwai injiki ke ya zo ya raba ku da mamuwa muka samu karatu da garin wani Allah ƙara nake da nisuwa yake cewa ni abinda na gani ina cikin mutanen da za mu tafi kuma na gwamnatin kurai tsare mu a hudaybiya ina cikin me ya faru yake iya zama mu a hudaybiya kafin a sami rijiyar da ma'aiki da gwamnatin kurai cewa ba zai shiga maka ba na matsayi bani yake na gani wa man sahaban nabiyyi صلى الله عليه وآله وسلم نقامة إلا وقعت في كف رجل منه فجلت بها وجهه جدا الله أكبر da ɗaya mai gobin yi kaki ba face kaki na barin bakin ba illa waka a cikin kafin rajulu biyu kafin da ya so shi kafin ko ya ci darajar da ya wuce a bayyana taba ba yakan fada ne a tafin ɗaya daga cikin sahabban nan wanda suka yi tsinke suka yi komi ba su yi rubutu kamar mun ce ya nufuwar in ce da in ne taɓa kakinka a tabuwarsa yake sharewa ko zuwa yake jikin bango ko jikin gungin dokinsa kamar tambaya muka amma ba tambaya ba sai sharhanta mana yaya ne kada sakin yake yi yake fajal laka biha wajahu yana kafa na kakin sai kuma ya biyo kallon mu'minai na ga musu arziki bayani sai ya shadda fajal laka biha sai ya babu ka ya hutu da ya tuttuta da wannan sarki wata hawa mafi girman halittar mutum ba da fulgar bai in ya ma ko da nan ya babu ina cin ka ce ai in da na ga shi da fuska na san rabon da faran abubuwan da ya fuska ce kai kai kai aiki da wani kaga hancin ku kuwa ba a ce ta ga kafar da kuwa a'a ta kafa ne yana nan gudu da ran tafiya amma in yana magana ko akan duba to wannan gun da ya haɗa na'urar idan suna a nan suke hanci a nan yake kofar hanci a nan yake laifin sama da ƙasa a nan yake haƙorin sama a nan yake hanci a nan yake kuma su a nan yake kai komai na ɗan adam na halitta ɗaukaka duka a nan ido sai na mutum biyar zara kuma mutum da rajin biyar mutum gaba ɗaya ونعتقد حيث فجلت بها إيه وجهها تذكرها abin da sauran kuma wajen da ku sai magana kuma sau da mayafi sai magana jan riga kuma hukun bi hukun kirji hukun gu hukun kuni ka tara da suna mutum jama duk duniya yatsa kuma a sassan gudu amma idan ka fara jama fuska ne aka gwada mata al'annabi yana da hali daga waɗannan maƙaryata da suke sururu da imanin mutane ya kamata kai ka saurara ka inda sahabi da in ka ji annabi na amalin qur'ani sa da ke ake sannan ba ka ka tab malaka ba kan ba ba ka nan ne ka kai ma ka kai ba da kai da suka rufe ne sai kake dani to su ne fa annabi na amalin sojojin badar sojojin uhudu masu kowane hululu a hantaku sojojin marasi'u sojojin su ne ka duk da haka suke gaba za su kai labari ba sai kafin annabi na shafon to kai ka zo a makare ana zuga gaba kai da annabi ne ba ka duba ba ka da dogon yaron ne ka kuɗe ka kalli kanka ba in ba an mahajinci ba ko kwata je tafiya ke maramai da zai ka sai ka ce da Allah banda kwalliya yadda Allah yi yana gobe hal in yarda ba ka san biya ba za ka biya wata ba amma in yasa kala da kurejin aka gani abin da yake ce na da ne a da su kuma da ko da ne su kala da kurejin ne zuwa zuwa amma wa ne kai da su yi wannan maganar ta shi kuma ita ma dai ɗaukar wancan a sahihun bukhari ka ɗauki da yau bukhari a jirgin farko zafi na ɗari hudu da ashirin kai cibiyar hadisi ne lamba na dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da ɗaya zuwa dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da jama'ar musulmi yanzu mai muka samu a wa'innan mun samu warwatsar ruwan alwala mun samu warwatsar kaki kun da illa wani aiki kirkin biyu ke nan fa guje guje aiki ba wani wasarar kusa mutum da ya bane ba a me rabunu yake ta kuma in ya samu nan na goma ba kuma ba sahabin da yake yanyanyi saboda shi wanda samu ba ne to yanzu kai ka taɓa yin kaki malam sani a cikin abokan ka na kudda kun makwanacin ka wanda ya kafa kai hali wa kakin ka ya sauko mini kai fuskan ka san ne hana ne bai gaji shi ko bai gani ba wa'annan ba sun ganta a kan to sai mu zo kuma kan ladanin ma'aiki ne daraja na biyu shi ne abu ma'alura da zuma shi ne sahabin da shi kowane sahabi kuma gajin kai shi ne sahabin da ya gani a aski duk yi sahabai suka rage gajin kansu marra ba da marra karra ba da karra dinin ba a da dini amma banda abu ma'azurar da duniya me yasa baya harshe kanka ran da manzo yake ga mai na alaihi salatu wa salamu ran da aka yi wa madini kike da dala al-qadaru alaina min bariya bil wada'i wa jafal shukru alaina qada alillahi da'i ayyuha al-maqulu inna idza bil amri al-muta'i لتشرفت المدينة مرحبا يا خير صلى الله عليه وسلم ranar da maza da mata tsofaffi da masu ƙarfi a jiki suka kusko magidanta suna Allahu Akbar da Rasulullah Allahu Akbar da Muhammadu
‘Yan mata na tsanin lantarki sun ɗau ado sun ɗau goban jerai suna na'adu jawaru ne bane na jari ya hafaza Muhammadun min jari wannan rana sai abu mahzura talatin wanda ya sa'a annabi ya shafa wa wani wani aikin kafin mai gida a kan gomansa ya san kan yayi ban kwana da asa ko da kyauta ne balle mai biya ba
dalila ke nan kawai abu ma'azura ba ta abin da bai kai da ya daina aski annabi ya san don ya abu ma'azura ya daina aski amma ba annabi bai zarge shi ya aba mu hazurata dan kawai na ya ba ma kai ba kawai ba ne manzo ya san ne a a hannu za ka ya san shi da kanka bai kuma aski ba. ya kai da wata rai ke kira sallah sai ya kawo da kuma ko kuna ba shi Allah ka tuba da shi ke fitowa me ya jawo cin yin azumi abu mahazutun tubai annabi ya dafa masa kai annabi ya shafa masa ka ga da ba sun ɗauka wai annabi kamar su ne ai da babu wani nake inda abin da su gauza ko sai suke faɗa su gauza a tsarar baku da dokta gano gano suke faɗa inda a ce hakan ne me zai sa sahabi ya bau kwana da aski kwata-kwata
ai ya san aski annabi ya san shi sa'adai ba wani yuga je
saboda ne sun sani har kan ya je ya aske kuma hali da yi an kuma shafa kan ya zama ya yi farin da ba zai kuma haɗewa abu mahazura shi kuma kun ga mun samu karatu da zai cewa ya ce ya aske kai saboda mene saboda albarkar annabi ya shafa kan na so ya mutu da su man ya shiga kabari da su jama'a musulmi mun gode ubangiji wannan shi ne raino da gatan da ake abinda kuma za mu dora yanzu shi ne akwai hadisi ko shi ibnu hadisi ne riwaya da isma'il dan abin halid cewa sayyidina umar ya ga tsawon nana aisha mai suna ummu kulsum bin abi bakare su ji ki rabin rawa kace na muridi na so ya aure ne hada jini da abokinsa abokin ɗaukar karatunsa a gaban manzon na na yi zaɓe da kamar abin zai yiwu ko da ta kaga umma kurku kuma kuma da ke masa ni akwai matashi daga cikin kurai wanda shi ne na zaɓa wannan sun sani yana da tsananin ki yana da fada nan an ta ta jaje sai ta aura sai na umaru kaunar ta umma kulsum bin abi bakr al-siddiq me za mu samu a nan bari ku shi kitabin sahabbai ake ana zuwa kabarin annabi ma akai ara eh abin abari na da ita ta dace ko ko kun ta dace na da ita ne ta danta ya ake sai na umur ya hada duni da gidan su sun kanci kaga an tsara karfafa ne ne rumun ita kuma lafiya ta yi kanki tana son talhabun ubaidillahi nan ne sai kinka da gada da ta matsa sai kanwa take madadanta ga abin da ta faɗa ta ce wallahi la in fa'alta la akun janna ila qabri rasulillahi